عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين شاشة قوة شعبان shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya idan ba manta ba darasin mu na farko da muka yi satin da ya gabata mun tsaya a shafi na ashirin da uku daidai gabar wato fadl ta'dil al-hidin wa ta'khir as-suhur za mu kai wannan littafi mai albarka mai munasaba na Ramadan wanda muka fara biya shi muna tarin rami karatu ko hudu don kira kan da juna a kan ibada ta sai da gaskiyar kuna musulunci wannan littafin kamar da muka sani cewa wasu yi tabarru'i a samar da shi to ko gakawa babu gaskiya littafin za a iya cewa yanzu ya tsari ko ya ce su guda ɗari suka kawo kasan littafin za mu iya cewa mu muka ciye shi gaba ɗaya kama dai hikimar da na yi yanzu mun sa a fara fotokofin sa shi ne ma littafin gajiyar za ku gana ba mana abdullahi yanzu na wanda ya rage da aka yi fotokofi to an fara kuma har zuwa duk da magarban nan ba a gama ba insha Allah ta'ala tana za mu karatu gobe malam Abdullahi da Babba gobe ba karatu a nan ko yawa to za mu karatu gobe kamar da muka sanar insha Allah gobe wanda ya samu na photocopy za mu zo da shi insha Allah ta'ala bangaren mata sun ta korafin babu babu littafin gaskiya iya wanda suka yi suka samu shi aka yi amfani guda ɗari kawai suka kawo kamar da ya faɗa daga misra kuma zumunci gaba ɗaya wanda ya rage to muna fata wanda suka yi tabarru ya Allah ya saka musu da kai Allah ya biya musu bukatun su duniya da lahira ya wani ta mana irin maliki fadlu ta'dil al-sidqi fala la gaggauta buɗe baki wa ta'khir as-sahur da jinkirta sahur mala yake yusabu lisa'ili an so ga mai azumi an yi ajila tilfidin ya zazzauta buɗe baki ai ba da gurubin kamfi mu ba saraka ana nufin bayan rana ta fadi kai tsaye ka zazzauta buɗe baki ba da wuya wuce da burgewa irin yadda mata suke yi za ga ban sa komai a ciki na ba irin wannan abin da suke za ga tana ta girki ba suna annabi bane annabi baya sa haka ko ana jirgin ya kamata a kai wani abu barci to shi ne shi ne wa qabla salatil maghrib kafin kuma sallar magriba wani za a ga shi saboda alal sallau ne ya ko a iya sallah wai sai ya idan da sallah zai ci abinci shi ma wannan baya cikin sunna annabi alaihi salatu wassalam masu ibba lahu an ya'khura sahur abinda aka so ga mutum jinkirta sahur ba ya jinkirta buɗe baki ba sahur ake jinkirtawa ila kuban a zanin baki a sani zuwa har zuwa kusa da dabda alfajir na biyu domin alfajir fajiran fajirun da fajirun sadi ko fajirun kazi annabi da alfajir kala biyu ne akwai na ƙarya akwai na gaskiya saboda haka sai jira har sai zuwa dabda kullu alfajir kullum alhujjar na biyu wa zalika li qawli sallallahu alaihi wa sallam saboda fada annabi da yake cewa ajilul isfara ku gaggauta buɗe baki wa akhiru sahura ku jinkirta sahur wa an sa bin sa'ad an karbo daga sa'ad dan sa'ad annabi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lallai annabi ya da aminta Allah tabbata a gare shi kale yake la yazalu nasu bi khairi mutane ba za su taba gujewa ba cikin alheri ma ajjal jira mutukan za su rika gaggauta ku gaggauta buɗe baki duk wanda za su rika gaggauta buɗe baki to za su zama cikin alheri na Allah madaukakin sarki وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ga wata gaba mai kyau annabi ya ce addini ba zai taba gucewa ba yana rinjaye ma ajjalar nasir fitara mutukar mutane za su rika gaggauta buɗe baki li'anna yahuda wan nasara yu'akhirun domin yahudi da nasara su suna jinkirta nasu buɗe baki kun san yahudi suna azumi duk wanda yake zaune da kiristoci zai ji wani lokacin suna azumi saboda haka su a nasu azumin sai har yanzu ba ba ba buɗe baki ba sai bayan ita kuma ba lada وفي الحديث إشارة إلى أعظم قضية مخالفة اليهود والنصارى. يجي ولا حديث ينا نولا girman kabiyyar nan da take nuna cewa lallai a saba wa Yahudi da Nasara ya anna hamil al-masail al-i'tiqadiyya domin saba Yahudi da Nasara da wannan matsalar da aka kawo da cikin matsaloli na aqida fi qadiyatil wala'i wal bara tana ce abin da ya shafi al-wala soyayya ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu bi'anatan min dunikum la tattakhidhu yahuda wan nasara awliya duk wayannan alwala wal bara ne wayannan ayoyi iri khususan fi hada zaman musamman a wannan zamanin alladhi tumisat bi ba'd hadhihi al-ma'arif wanda wasu daga cikin waɗannan ilmomin suka narke suka narke gaba daya inda kabirin ne nan ga wajen mabiya yawan mutane dan wani za ka yi da yake kaunar wala'i yake wa amin wala'i ba wa musulmi yau ne ne ba magana alwala alwala in ka zai bayyana ne karara ka daina wa dan uwanka magana saboda kawai ba baya san ne kai kuma da dan da kuke alwala wal barazi to karara Cristiano Ronaldo da kuma Lionel Messi saboda haka kai wannan take yi wannan ai ta musu sai su awa ɗaya suna musu kuma daga nan a daina magana saboda ya soki nasa fantasy kaga wannan alwala wal barani ba yi wa arni haka sai dai akan kai akan musulunci ba yi ka daina kula dan uwanka saboda wani yana shiga wannan kuma in ka kalla yan ban yan kallon ban suna yi ba yan ban din ba ba yan kallon ban wannan kuma kuskure ne illa man rahimahullahu illa man rahimallahu ta'ala malaki shi wanda Allah ya ji kansa kawai ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم shi sa annabi cewa da an tsara tabbata a gare shi ya bayyana cewa annabi diya shi addinin mu ba zai guje wala ya zalu ba zai guje ba zahira yana murin jayewa aliyan yana ne madaukaki bi tajriya hadi da abubuwan da ya karanta wa sani da hukunce hukuncensa idza kanat ma'alimul bara'ati min al-kufr mutukar ilmomin nan da abin da ya shafi wato yin bara'a baran-baran da kafirci والكافرين الكافرين جميعا سنة فيه واضحة أثرني إذا سنة فيه كلا to insha Allah ta'ala martaba addini za ga tana sama walau ni khilal ta'dil zidin fi siyam ko da cikin sabo da loko na wajen gaggauta da baki ne wato a lokacin azumi ka duba ka ga hatta abin da ya shafi buɗe baki da annabi ya ce ka saba wa yahudi da nasara buɗe baki ba ba sa gurin za ka yi amma da ya ce saba musu ina kuma ga wanda suna gurin abin da zai shine da abin kunya kai ka je gurin da ƙarfa suke wani abu ya ci karo da addinin ka kawai wai kana jin kunya haka mutanen da ke wai kunya yake da kauyanci ne haba kai baka wayi ba sai ya zo tun daga tafiya ya waye shi baya so ya nuna shari'a ga musulunci kar a cikin madariya wai za ka ga musulma ta tafi yan waye shi yar musulma hausa filani ko yan borno ko yan wani gari ta sa da jeron wando wanda ita zaura kago zuwa wando dan titi ba wani kuma ba ana da sa dogo ba duk wanda ya yi da samu ya ga irin wannan wasu ma matan aure ne ni na ga zo waɗanda da yawa matan aure ne wallahi wannan wannan muri gurin da aka wayar ji suka sa ko musulmi ne ke ko wani yan barno suka tsada haka duk sun sa kayan ta haka to kaga kunya suke ji saboda ka yi musu dariya wasu ko sun zo suna kallon wasu sun zo da dogwayen wanduna farare da rigarsu sun kuma sa ya aska wannan hijab ko da dai ba hijabi bane an sa ka kuma ba wanda ya kula shi ne da wani biki saboda suna jin kunya kai a musu dariya su musulmi ne ita kuma kirta ba ta boye ba wani yana iya yin abin da yake wato nuna raunin ka dangane da addini wa ma da ta addini da hidin da siyam abin da ake nufi da gaggauta yin buɗe baki a azumi shine Allah ya akhiran fitra kada a jinkirta buɗe baki lakke bakin nuzu har zuwa lokacin da taurari za su gama fitowar kamata ga umar rato da kamar da yan shiya suke karyawa yan shiya a gurin su sai dan ya yi ake jan abin ake jan ruwa wa ba su jirar mubtadi'a da wasu daga cikin tawagogi kungiyoyi na bid'a na cewa annan laila fi qawli ta'ala da Allah yake summa atimmu siyama ila al-layl wannan shine babban umdur dalili Allah yake to kika azumin ku zuwa dare sai ka ta zuwa dare aka ce ba zuwa magarba ba saboda haka dare sai da ya yi saurari sun fito shine shine dalilin to bari ku ji malami malami la yarkulu illa bistidaji zalam kace duk ma sun musu yawa ila ne baya tabbata sai da sanan duwar dare sai dare yayi duhu wata tabutin nuju saurari sun bayyana wala na ba ka wada ayi nabi sallallahu alaihi wasallam waye ka ma addini ba je ku kowa bayyana addinin ba to wanda ya ka addini ya ku kowa bayyana da barka dini ne cewa idan akbala lailu min hauna idan dare daren da ake magana a cikin masu musu ya matsi da laili yace in dare ya gabato ta nan wa adbaran naharu min hauna yini kuma ya bada baya ta nan yana nufin wato rana ta faɗi wa garaba cikin rana ta faɗi fa kada aftara sa'i ya ajiri ya ja ruwa ko ya ci abinci ko bai ci azumin ya gani abinda ake nufi da wannan shi ya kai azumin sa in dai rana ta faɗi ko ka ci abinci ko baka ci ba a lokacin doka mai aji wannan zaman da kai ba lada tsaya wanda ke yi tsaya wanda kika kira ta girki kira ta yi ma a cikin gida sai yanzu ya ma da da sallar magariba ya zo ya zauna yana cin nasa ya ma gama su zai zauna ke in ke yanzu zan sa wani abu a baki ba lada ba lada gwara kina girki ki ci abinci ku sa wani abu a cikin bai zama haka kuskure ne da yawan mutane suna irin wannan ba da garta ba ba da garta ba to shi ne ma da yake ce mana fa allaka dukhulan layli bi ghurubi shams sai wato baba shigar dare abinda ake nufi da shigar dare shi ne faduwa rana annabi ya masa rama rana na faduwa ko da gari ya yi ta ai za ku ga yanzu ana kiran sallah gari da haske ko to ana nan da ake so a zan bambance ka da waɗanda suke ba ta karatu in dai ranar ta faɗi ko da da hasken gari ka ci abincinka idan ka tsaya a sai jinkirin cewa wani sai gari ya fara duhu to ka ta wannan akida ko ba ta musulunci ba malami bal kana sallallahu alaihi wasallam yu'ajjilu bil fitr bar wannan da annabi ya kasance yana gaggauta buɗe baki saboda salatul maghribi kafin sallar magriba bani anas radiyallahu anhu an karbo daga an da Allah ya tsara masa yadda kare yake ma aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qattu inda nake ban taɓa ganin annabi alaihi salatu wasalam baki ne qattu inda nake sallar magriba yayi sallar magriba hatta yi sirra hatta yi buɗe baki ina za ga ya yanzu ka je maka da Madina za ga ba wani liman da za ka ko a cikin garuruwan wani liman da ana sallah zai samu karambari ya kai ma da sallah ba kai sai an ci wani abu ko da ba ya hannu an madina ba za a ci wani abu da yake nuna cewa lallai ciki ya dan san yanzu cewa a hannun da ya fara budewa walau ala shurbati ma ko da da kwankwadar ruwa ne kaka ce da gidan Allah ko ce ka ja ko da ruwa ne ka rasa da yi wa ma la ta'ziru suhur abin da ake yi da jinta da suhur an yi akirahu ila qubayl azan al-fajr asani ka jinkirta ya zuwa dabda al-fajr na biyu ai al-fajr asani shine a wato al-fajr din gaskiya fa an zai ne da Abu radiyallahu anhu kan tasahalna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam zai ne da tabi da ke mun dawo da annabi sallallahu alaihi wa sallam thumma qama ila salat sai ni yin sallah kun ji mun kan fara bayanin azani wa sa'ud sai ya yi mai ruwaya wato ɗalibin zai da zai sun ya ce yaya in jabar ce ke menene tsakanin a wato kiran sallah da tawadar annabi gwargwadon minti nawa yake yi sannan a kirawo sallah na biyu sannan alfijir ya fito na gaskiya kun ji sai mai a ba da sai ne kaduwa kamfi na aya gwargwadon aya hamsin ne aya cikin karfi da za a gani goma sha biyar ilu daya gwargwadon wannan ne shi ne gwargwadon annabi yana gamawa a wannan lokacin da ake gaya wa bila tarihum yankan zuru bayan ka gama sahur sai kuma ka zauna kawai karka komai da yake gufari har alfujir kai ya kullu a wannan lokacin ne mun ji jaji a jiru kawai istighfari ne ya buga karanta alqur'ani ya buga sallah istighfarin mun ji jaji ko a jiru shi ne duk wata sarƙaƙiya da ka shiga kake cikin da ka bayyana ko baka bayyana ban ka dauki wannan lazim na yin istighfar mun ji jaji ko a jiru ka bu alfajir wallahi Allah zai warware ma sai ma ya kan ma ka ji wani yau da ne ka kawo kaza za a ce kaza wannan shi ne gabarin duk wanda ya san wannan ya sa shi a gaba to zai gane cewa wato zai yi mun addu'a Allah dan da yawa mutane da yawa da na gaya wanda sun shiga matsaloli mutum ya sa wannan a gaba dage da yin sa mun ji jajiyar a jirin kamu a cikin ba inda za ka yi ba astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa wa atubu ilayh allahumma anta rabbi la ilaha ka dauki istighfari ke dai a hankali kana ne hararo ma'anar kafi kowa zai ji a gurin Allah to za ka yi za a yi za ka ga matsalolin ka ɗaya bayan ɗaya Allah yana warware istighfari ina ga wasu mata ta jin da yake mana karatu nake sai da za ku gane girman istighfari shine ka ga sallah sallah ba kaje da tunda kaje da sallah nan ba kallo kace ba sallah ake yi da aka fara da kabbara ka karanta qur'ani kai tasbihi kai kai lalla kai amdala da asibi amma da kai da zai kace astaghfirullah sallah ba dole ga wanda ya guji hanya ko kasuwa sallah in dai za ka yi sallah ka nemi gafara Allah to me za ka yi ba za ka nemi gafara ba babu tun ba ka da abin da ya fi zalla kuma zallan nan ta shige ta gaba ɗaya Allah ake kira shi amma Allah yake in ka gama ka ce Allah na tuba haba mana Allah na tuba to yana da muhimmanci gaskiya ina yawan fara gaskiya an al'umma ta yi istighfari ku duk maganar da Allah ya yi mata فقل استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا duk wani matsalarka tana nan a daji da yake ba da addu'a wa yin zikiri addu'a da ake yayi mu da wai yustahabbu lisa'i an so ga mai azumi an yi da'awa inda zikiri yayi addu'a yayin bude baki bima da hadisi rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yayi addu'a irin wanda annabi yayi bada Umar radiyallahu anhu kan an karbo da sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda yake kana idza asfara kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada ce idan yayi bude baki idza asfara bayan yayi bude baki ba ana jin da riba ga hawa ga hawa a kaje take sai ka ga mutum zaka yi ai sai ka ji ma'anar zahabar zama'u wakil lati auruku wa sabata al-ajru duk addu'a da za bayan buɗe baki ba mu ingancin wannan duk wata addu'a ba ta wannan inganci ba kamar ko Qur'ani da nan an fito daga bandai ba wata addu'a da take da inganci to haka wannan zahabar zama'u isruwa ta ce wakil lati auruku jijiyoyi sun jiki wata badal ajiru lada ya tabbata in sha Allah da ya ga Allah to kaga idan kai yanzu baka ta abincin baka ba ai kai ya kake jijiyoyi sun jike bayan baka jika su ba kiji ruwa ta tabu bayan baka sha ruwa ba yawa saboda haka kariya kawai sai ka gama azumi ka je ka kariya shi ne abin da ya faru to wannan shi ne to ma ne yake fadul siyami ramadan halalan tsayuwar dare قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ايمانا واحتسابا دعما ابايا كراتين من فرقو كون جمع على الايمان واحتسابا كنا ما لا يقول لي يا بني ايمانا سوى wanda ya kai wanda ne yayi kiyamun laili a Ramadan yana da imani da neman lada wannan ma nuna karku mantar shi za ka tararowa cikin azumi da azumin kai kwari gobe da lahu ma ta kaddama min zambi za a gafarta masa abin da ya gabata da zunubinsa وقد أفرد في القيام وتحاوي ليلة القدر مؤلفا خاصا ما ليه أكن قيام الليل في قيام رمضان في كان بايع akan kiyamun nan ko da yake su a rama mun yi shi lokacin corona ko online mun yi kiyamun ramadan na alamun to so da haka shi kiyamun ramadan malam ma ramadan Allah ne yana da shi malam shi ma yake yana da littafi mustaqilli guda ɗaya da ya akan kiyamun ramadan wanda har ni lailatul qadr da yadda ake neman lailatul qadr mu'allafan yace na wannan littafi kasan ke batacce akai fadl qira'at al-qur'ani fi ramadan wala lakra al-qur'ani fi ramadan كما في الاحاديث الصحيحه يا تبدا حمدين جنتتو ان قراءه حرف من القران كرمت هذا الى القران بعشر حسنات ذا الله حسنه بلا با حسنه غوما domin aka ce lada rage girman abu ake hasana kawai hasanan nan kuma man ja bil hasanati man ja bil hasanati balahu ashru amsalha kawai za a ba shi kyakkyawa guda goma kyakkyawan nan kuma Allah ya zan فقال الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله النبي يقول duk wanda ya karanta haka shi sai a littafin Allah falahu bihi hasan za a ba shi hasana guda wal hasanatu bi ashri amsalha kowace hasana kuma za a linka ta sau goma la qawlu alif lam mim harf ma ne yake ba kuma muna nufin alif lam mim harf ɗaya ba yadda walakin alif harf annabi yake abin da ake nufi alif din nan harfi ne ولام حرف لام ما حرف وميم حرف ميم ما حرف لا da no hasana no kenan 30 kuka ce bismillahir rahmanir rahim kai da ta yi kenan guda goma ta tare daga batun zuwa lima ta din goma ta tare ne sai kai wato sai sau goma zai baka goma ko goma kuma sau ɗari ga goma ta tara a yi su sai za ka ce kace da lada malayi wata kaddama hadisu siyami wal qur'ani yasfa'an hadisin da yake magana akan qur'ani da azumi za su ce ya gabata mun biya sakin da yau وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن الذي يترك قرأت القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه يزور على القيامة هنا في جمع سكرة Allah ya samu wa fi sahihain anna jibril alaihi salam ya zo a bukari da muslim lallai malaika jibril kana wato yankan nabi sallallahu alaihi wasallam kullu laila ya kasance yana zuwa ya haɗu da annabi alaihi salatu wasallam kowanne dare ni ramadani na ramadani fa idari tu bil qur'an fi mudarasa musaffa tukuri na alqur'ani وعن فاطمة عن كربون لنا فاطمة عن أبيها تا كربون لك ما يقولنا أنه أخبرها للا أنما عليه الصلاة والسلام يا بات الأبان وأن جبريل عليه السلام فليس جبريل على أمنت الله يثبت أدري كان يعارضه القرآن كل عام مرة يا كذا سينا وزوى سيمو وزو تقولنا القرآن أقوى رمضان sau ɗaya sau ka ɗaya ciki duk ramadan ya zo an zarce daga fatiha zuwa na ji malaika jibrilu da annabi alaihi salatu wasalam wa annahu aradahu fi ani wa fatihi marratayn amma shekara da annabi zai bar duniya sau biyu suke sauka sau biyu suke wa bi hadith ibn abbas ya zo hadith abdullah da abbas annal mudarasa bainahu wa bain jibril kanat layla cewa mudarasa kuwa tsakanin mala'ika jibril da annabi alaihi salatu wasallam an yi ta da daddare hadisi abdullahi da abbas cewa da yadda suke yi da yadda suke yi wa shahru ramadan lahu khususiyatun bil qur'an wata ramadan yana da khususiya wani ke bance ta abu da Allah madaukakin sarki ya ke bance da shi wato na da da alqur'ani wannan ramadan Allah ya ƙara ɗaukaka shi ne saboda saukar alqur'ani a cikin sa to shi ne ma yake cewa kama kala ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an wannan ramadan shi ne wanda Allah ya saukar da alqur'ani a cikin sa سورة البقرة بل تقدم معنى أنه شهر نزول جميع الكتب السماوية لكن يوجد يا ذوات سوى lallai shi wata ramadana wata ne na saukar dukkan littattafan Allah ba iya littafin Qur'ani ba duk littattafan da Allah ya saukar daga sama al-kutubu samawiyya gaba ɗaya da Allah ya saukar da su ne daga a wajen ramadan mun faɗa na san zan yi hakan makaranta yanzu kun manta wata rana ce ta taura wata rana ce ta zabura sau su ga ibrahim na san yanzu kun manta ko za ka faɗa sai dai a gwada Allah an na gama littafin zai tambaya ta yi yanzu ke yi ta yawwa to shi ne ma da yake cewa wannan wato bi ibrahim kutubu samawiya wannan zabura a taura injila alquran sun bi ibrahim to gaba ɗaya da ramadan aka saukar da kuma kowanne ya bada rana shi ramadan wanda rana yake bari ta bari ramadan kawai inda shi ne na mu yawa to da rana aka ce nawa ga wannan ramadan ashirin da hudu ashirin da hudu na ɗauka da gurin da tije ne zan zan musu gori aje bangaren da sai ka je ka zauna kwafa saboda haka wannan shi ne ka san ka san na saba gani musamman a jera in na juya dama da hagu sanar nake gani sai kuma yanzu ta koma cikin da cijan mu nake gani ta kai da malam zai da kun je kun fage wace a ciki ni ya goma ko yawwa to wannan shi ne um to shi ne ma ne ce wani zalika saboda haka bakar kana salafus salih magabata na kwarai sun kasance ya harisuna alal islam min qira'atil qur'an suna kwaitarwa cewa a yau ka karanta alqur'ani a ramadan ban bari wannan da ke kanu ya jiro da min qira'atil hadith suna gujewa karatun hadisi ba ala ajiyar da salihin Bukhari, Muslim, Kutubu Sitta, Al-Masani, Al-Ma'ajib duka kowane littafi ya jinja ke in dai Ramadan ya zo to watan Qur'ani watan Qur'ani to shi ne malai yake cewa suna gujewa karatun hadisi wa mujalla ta ta'ali da hadisi da duk gurin da ake zuwa ana karanta wani hau a yi sa'ad a mai zura nahu a yi amsarhu duk sai su kauce wannan gurin a baki hutu wa yi kuma nuna ala alƙur'anin kari cikin kara alƙur'ani mai girma na ذكره ابن عبد الحكم عن مالك ابن عبد الحكم daga Imam Malik ya ambaci cewa na kalawul hadith ibn rajab alhadith ibn rajab ya turo ni a cikin laifin ma'adi kun ka duba ga da littafi ne mai kyau shi littafin kawai an yi ne a kan shekara duk wanda akwai wa za su tsinta wajen muharram ga abubuwan da hadisan da suka zo a kansa har zuwa zulhijja da laifin ma'adi kun kana kana ilimi babu alaihi rabbuka za ka fara hudu kawai har ba ka jira Allah kuwa da wajibi shari'a ai haka ne ibnu rajab yana cikin malaman da in ka ga littafin sa a kasuwa ko ihu suka kajiya malamai ne masu tafiyar da nuku gyaran suka da irin su ibnu rajab an gane ko su wannan malaman su imamul gazali su gyaran zuciya su in kana kan da littafin su ko shakka babu ba za ka duniya ba za ka biye ma gaba da yawa ba Allah sai ka rike din kana samun canji a rayuwa to shi ne yake cewa wa zakar aidan an katada ya mata hayo daga imamu katada ibnu da Ahmad as-Sadusi shi ne wanda muka ce makawo ne saboda katada ba amma da saboda yau malamin sai maimaita maka ruwa bai taba ba baya mai shayi duk abin da ya ji har akwai malaman da suna son ajiyar wani karatu sai su gaya wa katada kawai da an zo an tambaye da kawai zai dama da shi yadda yake kowa da kowa ya hayu da kai shi ne abin da na gaya mana wani karatu kaga su magabata mutum ya samu larura ba ba da aikin kai ke yi ba ko ba ba da ina an san dan baiwa ne Allah ya mawa wata baiwa to sai a kai ke yi karatu makawo baya ganin duk wannan abubuwan da ake kallo da tabangara shi ba ruwan sani bai san su ba da abin da aka faɗa kawai zai yi hali da yake ma hudu ba ta ba bin ba ma ai duk ba za gani ba za gani duk bin da take ka kuma kai saka ce kai nan ma nan nan ku zama shi da rajiyu Allah ya ji kansa ma shi da rajiyu Allah ibrahim ta cikin gidansa zai ce wani da komai littafi in ka kai zai ce bangare kaza ko ba ya gani ka zo kana biyan littafin zai ce duba da kyau wallahi kai kuskure kai din zai ka gyara sai duba dai da kyau ba haka karatu ne kyau ba ka rika za a gurin ba zahaban na zuwa ba ke na suna ai to shi ne malin zai gaya mana nan cewa kana shi mu kullu sawa'in da'iman imamu qadada duk kwana bakwai sai ya yi sauka alqur'ani ba mun faɗi a wani karatu da ba mun faɗi cewa da yadda annabi yake sauka alqur'ani da magabata sahabbai ma ranar farko zai karanta fatiha zuwa karshen lisani ya tsaye zai a ma'ida zai kai rana ta biyu daga ma'ida zuwa karshen tauba sai a tashi daga yunus rana ta uku daga yunus zuwa suratul isra rana ta hudu daga suratul isra zuwa suratul shu'ara rana ta biyar daga suratul shu'ara zuwa wasafat rana ta shida ƙarshen surati da wuce rana ta shida daga surati safati zuwa surati qaf rana ta bakwai kuma daga qaf zuwa suratin nas haka ce yin gobal amma ba kai wanda baka ce kai barka yin goma goma kullum yayi in ibn sibi shi da zaka yi kwana goma zaka yi sauka yayi وفي رمضان في كل ثلاثة كل جو وانا وجه رمضان لي كل رمضان يزو كل إذن يجرمي إمام قتادة وفي العشر الأواخر كل ليلة إن قوم كثيرا كل شيء أتوتي in goma da zai zaro kullum sai ya yi zauka na ga uku da hawan nan ana yadda yana zuwa idan dai mutum amma gaba haya sai dai idan ba da shi da sai zai zanto a yawon su gaba ɗaya wannan kuma na yi dole ne tun ina secondary school amma gaba ɗaya sun fita ne ranar da ce bari ka yi aiki wannan saukar na zauna kawai sallah kawai na ce in dawo tana yiwa to sai ko wannan drama da ka wanda su ka samu zai kana yawon ka majin ko mota kawai za ka ga nan da nan yanzu ka yi izu goma izu sha biyar ashirin a za ta yi sosai wa kana da jadi bi ramadan 60 khatma to ga manyan shi ma mu jadi bi ramadan ya zo sauka su tin yake kullun sauka yi ya karawa hadi gairi sala ba a zanna ba a wajen zanna yake karantawa wani abi hanifa na wa abu hanifa ma yana yin haka sauka su tin shi ma bi ramadan kullun sauka yi وقال عبد الرزاق عبد الرزاق صاحب المسند yace kana Sufyan al-Thawri Sufyan al-Thawri babban malami kun san wanda ake fara cewa abin da ya sa ilimin sa ya zama saboda sarakuna da suka rika neman shi sa za ku ga amma ilimin da yake da shi ana magana cewa ya kuma Imam Malik amma abin da ya sa shi kullum neman sa ake za za a yi masa hukunci kullum daga wannan garin da gudu nan shi sa ilimin sa ba ta tara guri ɗaya ba idan ka kana ramadan ya kasance ramadan ya zo taraka jami'a da ibada sai ba duk wata ibada wa akbala ala tilawati alquran ya tinkari da tilawati alquran wa qala tabi'an tabi'an ya kana zubayr al-yani yace to ai ku sani wa zubayr al-yani babban malami ne yace idan hadara ramadan aka ga al-masahib sai ta karo gaba ɗaya da Qur'anai wa jama'a ashaba wa ilayya ashabu yake duk alamomi su zo kawai karatu Qur'ani da kai ajiye karatu kutubul sirra majalis ma'aji da ajiye su a koma kawai masani da ajiye su a koma karatu al-Qur'ani wannan shi ne fadlul sadaqati fi ramadan kun ga mun kawo din da ake rana a nan falalar sadaqa a ramadan bi sahabul isar min as-sadaqati wal infaqi khususan wannan ba zan fara da bayani a kai domin an yi an so a yawaita sadakoki da ciyarwa musamman a watan ramadan bi annahu mawsimul judi domin shi ne watan baiwa shi ne kyauta wal karami da karamci ko za mu dace ga karanci za a ce wani karami kamar duk ma o galadi man kano ka dace mana ma galadi man kano kano karimi ne karanci shi ne fa mutum ka zo kai mana aiki ya bi ya ga kudin ka kuma ya tsara ma da wani abu wannan shine karanci ko kuma ba kai mutum komai zai baka wani abu shine karanci ka ba mutum abu bai ma komai ba shine karanci ba kun ga ina son mutane da mutanen mu irin yanzu ba wai ke ya Abdullahi bin Jabir na ga mu karamcin sa shi yake gonar da bawan gaba ɗaya ba bawan ko to ba irin wannan mu ba muna da irin su ba ba na ga muku wanda yazo ya gina mu makaranta har yau wallahi to yi na ga garin sa har yau har yau shi da nake ce muku yanzu Saudiya sun fi mu alheri mazaunin Saudiya ne amma mutumin ɗan Najeriya ne ba hauke ne kuma inda ma ni ayi hukum li wajhi Allah ne la nuridu minkum dala'a dan sai da yake malam nan ya ishe ka kuwa da ya isa yaji har malam har ya tafi ya tsara sai ya ce a kira ni ya kun san kafa ya zo ya tsara nake ya isa saboda har a guri na kawai yaudara ta tsaro ni ni ba na san yaudara sai da ya wuce ya ce wa manajan zai ce shikenan ya ce amma zai zo ya dan kuma ya amma hakan ya isa sai da ya ce wallahi zai zo saboda tunani na kawai wasu tunani duka da rike ba zai yi wato from nowhere kawai ka zo ka ce kaza ka kuma cewa kaza to idan mutum karimi ne baya bukatar baya bukatar godiyarka la nuridu minkum jala'an wala shukura dan Allah ya ce ba za ta kawai to akwai har a cikin mutanen mu ina yau fara ba wai sai mun dauko a cikin biyar a gari na wala ba suna nan a cikin mu shi da kullum ake kwadaitarwar dan ka gane cewa mu ma za mu iya abin zuciya ce wallahi Allah ka ba mu mubaya wannan shi kuma idan kai alheri ba ka bu wanda kai alherin murna ka ji shi murna wallahi sai ka dawo kuma za ka iya tawassuli da wannan abubuwan to wannan shine ma ne yake mana wa kana ajiwa da ma yake da sirra Ramadan mafi girman kyautar da annabi yake yi da karanta da shine a Ramadan shine zahu jibril lokacin da malaika jibrilu yake zuwa ya hadu da shi wa kana kawo fi kulli laila bi Ramadan ya kasance yana zuwa ya hadu da annabi alaihi salatu wasalam a kowanne dare na Ramadan bai dare da Qur'an في مدارسة القرآن الشريعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فنبت النبي عليه الصلاة والسلام واتو يا أبو بوبوا يبو بوا التي فسرها يا أبو بلدي Oke, oke, na gani, can wancan, sai yake wal karamu da karamci, karamci mai ɗaiɗe ne, wal bazan da talaukarwa, shi albarka kyauta ce duk karamci ne amma su suka zo shi ana bambanta ma'anar sadaukarwa bari ina abbas radiyallahu anhu anhu ma aziz da makala kana ajwada sallallahu alaihi wasallam ajwada nas annabi ya fi kowa kyauta ya fi kowa bai da koyi ai kowa da duhu ya yi zuciyar kowa da ya yi ga sufa mai kyau da kayan ga kyauta ba da farmato ba sallallahu alaihi wasallam haka ba da addini na marjeji a ibrahim to sai ke cewa wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan mafi yawan karfin kyauta annabi yana yin ta ne a ramadana inda ya liƙahu jibril lokacin da ya haɗu da mala'ika jibril wa kana yalqahu fi kulli laylatin min ramadan yana haɗuwa da mala'ika jibril kowane dare na ramadan fa yudarisu alquran fi mudarasa alquran mudarasa shine kabiya ajiya shine tukuri ko musaffa duk wanda ya yi yawwa to shi biyan na bari bari mu je kai a wuce wai akwai an sa pdf kan na littafin a guru majmu'a ko na hidaya ko na muntakal hay za ka dauki kofi din kawai insha Allah amma dai insha Allah kofi din da za mu ce sa ana buga gobe za mu zo da su duk da haka ba za a fada wannan alkhairin ba insha Allah to wannan shi ne yake cewa ba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaga aliyul mursala Barin annabi Ali da Islam ya kasance a duwada da kairi min alheri mursala. Yana yin alheri ya fi guguwa alheri. Guguwa suna yawan bawa mata mutane shi sun fi ganewa an ce kina gane wato lokacin da kike mace ta yi motsi a gida. Idan ta yi motsi ana kalli ana wannan kura za ka yi kura ta taso sai ta zama da wannan jin motsin din musamman gidan da yake da gilan da kayan za ga da an zo duk mutum ya dauka ba ta da gobe tsara ruwa ta gobe to yaje wanda yi karta ta zo ba sai kina bukata ba za ka zo ko da gida da urgo ki kawai ko da gida da urgo kawai da aka sanya sai to wannan ta kawo ba wani abola sai mutum ma an kona wani abu ta debo wannan da tibboran ta kawo ku gida to annabi ya bu wannan iskar kyauta ya bi da kyauta ya fi guguwar kusa sallallahu alaihi wasallam yuri ana man la yakhsha al-faqara ko haka wani wanda Safwan bin Umar ya koma garin su ya je ya ku mutane ya jama'a asli kowa da musulmi da ya kowa jama'a haka ya rika yi saboda annabi da ya zo ya baki rakumi sanda guda ya ji ya yi dawo kai ya kara masa sanda guda ya kuma juya ya kara masa sai da ya baki sanda goma rakumi dubu shine har ya dare shi kai wannan irin shaja jahili da ba zan musulunta ba kawai da musulunta amma Allah ba ta kulubu yake yana zuwa da musulunta shine yana zuwa garin su ya ba duka yi kuwa jama'a yace wallahi duk ku je ku musulunta haka yake ne yace na je gurin wanda yake kowa alheri na je gurin wanda yake kyauta baya tsoron talauci Allah in kana zuwa minka kullum Allah ya rika baka karka kyauta Allah baya hana mai bayarwa اللهم عاد موسيقا تلفا ويقول الاخر اللهم عاد موسيقا تلفا sai Allah ya tara ka da azara ka ki bada komai kana fita cikin din mota ce kuda ko ai gonin ka ta faɗo Allah ya kiyaye ka san dai ai ka san dai wa'annan sun suka tabu ka san me yake yawa ka san me yake to shine ma da yake fadlu tafsir salihi kana da ciyar da wasa man arada an yasu wa fi ramadan marratayn duk wanda yake so ya azumi biyu ya kai azumi kuma a baki ladan mutum biyu a rana aw afsar ko biya da aka fi sanati wato a baki dinki a shekara a ce azumin ta shi ta shi shi ta ce wanda a shekara ɗaya ba a falin da tafsirin sa'i annabi ya na wuri shi da siyar da masu azumi ya nan nabi sallallahu alaihi wasallam ya ko kuma annabi ya ce man fatara sa'i duk wanda ya siyar da ya azumi kana lahu mithlu ajrin za a bashi kwatan kwatin ladan sa gara an annahu la yanqusu min ajri sa'il shay'an ba da an kauye komai daga ladan mai azumin ba ko dugo ba za a cire ba ba irin ladan da za a dauka a baka walam zul bayani man fatara sa'iman a ruwayar imamu bayani cewa duk wanda ya ciyar da mai azumi au jahaza gajiya ko ya tarihi mayaki wanda zai fita kamar yanzu wanda zai fita da awa ka dau nauyin mai dawa har ya je dawo gidansa daukar nauyin mai dawa ba ba ki dubu uku bane ba ita bace ba ji wani wallahi a daukar da nauyin mai dawa nawa me za ta gidansa sannan ya rike wani abu domin kan ta dawa dole ta zama mai kyauta ina yawan faɗa wannan don akwai wadanda in ka je sai kai musu kyauta za su musulunta ya alai da hadizanka ko kallon ka wani ji wannan Allah ba za su kalle ka ba amma idan ka nuna kudin ka ɗan sababbi suka ka bara ba wasu gobabbi dubu ɗaya ne dubu biyu dubu uku to zai gane gunka sai ya da wayan da gaba ɗaya zai ce ku ga wani annabi ya zo haka ce faɗa ga wani annabi ya zo daga birni wani annabi ne tun da kawo su sababbin ɗan ɗari biyar biyar ku sai ka tun karɓi musulmi amma idan ka je kawai tana kawai ta kawai jin gaba kawai sun haji na to ومن wannan shi ne to shi ne yake cewa وقال الإمام الشافعي فله مثل هذه يرى الفتن فتن لا ينسى وقال الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وحل لرجل زيادة بالجود في شهر رمضان يدي إلا سوء من قبل يرى قاعد قاعد وتسع لبعض يرى قوم أو جرى رمضان جرى رمضان يدو يدعى أو جرى رمضان ابتداء لرسول صلى الله عليه وسلم سوى دخول إلى النبي عليه الصلاة والسلام wani hajjin ya su fi ila misali a da kuma wato bukatar mutane a zuciyarsa yana so ya sauke maslahar mutane yana so ya kau da bukatar mutane abin da yake damun mutane da maslahar al'umma domin a wannan lokacin shi ne game da muke fara insulin zaka ya kamata a yi a wannan lokacin saboda maslahar al'umma yanzu da yawa za a ga wanda wata ba a su ne an gane ko suna ji to shi ne ma da yake cewa wani ta shaguli kasirin ne mun jisto kuma hobi ya yi wa mutane abin da shi a nan shi ne wani hajjajin nasu bi ila masani bukatuwar mutane zuwa ga matsalawoyin ko ya tafi matsala a wani ta shaguli kasirin ne mun jisto da yawan mutane sun shagala da azumi wasu da sallah an mukashiri wani za ka ga wato ya ma hakura da kasuwanci ba yin aikin karfi ne yanzu ba zai iya zuwa ne ba sai dai zai kaɗan saboda haka samun kuɗin da yaro su sake ko a yau su kyauta shi ne an baka shi saboda wani baya duk da dai wasu kuma sun fi samun kuɗi kamar masu da kayayyakin sawa da masu kayan abinci da masu kwai da dankali misali samun sun sura samun kuɗi amma abubuwan da kuma aikin da ba na samun kuɗi ba ne a ramadan shi ta ce ko a yau da yau samun mutane وكان كثير من السلف يعرف على الإتعاب ما في يوم مغبتا سنة قطعي كروا دنجي بالسيروا وخصوصا في رمضان مسمى مع رمضان لما في تفصيل السائلين من أجل سوداء أبو بيتي wato yake abin da yake ake samu na lada dan dare da yake da azumi ko ba ta azumi wa da kawai kana ba da salaf wata daga cikin magabata ko wanda daga cikin magabata yana cewa da ana da abu akara min al-hadi in kirawo mutum goma daga cikin mutane na fa uri ya ima hukuna aman in ciyar da su abinci ya ce hula wurin wanda suke so a hambu ilayya min an aqida akara min waladi isma'ila shi ya mutu yiwa a gare ni da yanta ƴaƴan annabi isma'il bayi guda goma wallahi mutane ba san albarkar cewa wani inda Allah zai yaye ba abin da kake samu ko wallahi da za ka iya takarbai duk abin da kake da shi kake salafiya to shi ne malai yake cewa wa kana min salafi man yudimu ikhwanahu ta'am wa huwa sa'id daga cikin wata akwai wanda yake ciyar da abokansa ko ƴan uwa ya ciyar da su abinci alhali shi azumi yake wa yajidu ya zauna ya ji mu ya kai muke hidima haka ake so za ka kawo mutane abinci ba zama ake a jeje ba sai za ka hidima wa yura wa yura wi'ahu yahudiddu منهم الحسن البصري الذي أبو الحسن البصري الحسن البصري ko mun san waye mun san dan raino dan raino ummu salma ne mata annabi ne da sura wa abdullahi bin mubarak wayannan kuma kowa ya san ba tarihi su zai ba mutane ne karimai mun dai ba ma da karimi da zuko to da hasan al-basri da abdullahi bin mubarak dukkan ne kowanne mutum ne ya kyauta a cikin fadil da umra fi ramadan wanda ne yi umara a ramadan mala ramadan in ka dawo cewa wai sun tafi kai kudin ne ba ka da yasa kake ni Allah in dai ka kana zuwa wannan gurin kana da hali za ka ji wannan gurin mabiya yawa abin da ake faɗa mutane su zo ta cewa ba ba mutane sun tafi umara sun ci siyar kar ka hana su zuwa umara da ya mutu cewa ku je umara ku amma ku ciyar da mutane saboda wanda ya samu zuwa yana roƙowa a wannan gurin ya san me ya roƙo kuma ya san me yake gani kawai abin da ba a zuwa alfahari amma zuwa umara kai ma dan baka taɓa zuwa wani shi sa kake mita wallahi kake cewa wai suna tattarewa ta umara ni yanzu Allah ya hore mu da ana duk shekara mai zai ana wallahi ba abun da ba tafi san ba da gure da za ka ce wani da za ka za ka ka ji ko ka ji da ni Allah Allah Allah ya jire ga malami to wannan shi ne to sai yake cewa yusahabu da umara ta fi ramadan an so na an so yin umara a ramadan fa inna fadlaha azim falalata babbaci wa ajruha kabir lalanta babbani قال صلى الله عليه وسلم تقضي حجة معي annabi ya ce duk wanda ya umara tana hukunta yin aikin haji tare da ni kawai sai ko miliyan nawa ne ba za ka je ba aikin haji tare da annabi alaihi salatu wasalam ya kake ji idan ka je ka ga wannan kawarin nasu bai ji mita kaza tsakanin ka zuwa shi za ka kamar ba kai bane ka ko fadi wallahi ji ka ji kamar kai ka fadi annabin da muke cewa sallallahu alaihi wasallam yau ga ni gashi ai malam ba ka san irin zabban da zaka shiga ba wallahi azim annabi shi ne zaka ce ga kana shi ba bai rumi ta kaza ba yau ka je gurin sa sallallahu alaihi wa sallam amma malam malam ke wa yadda abu liman wufika lil umra an so ga wanda Allah ya dakar kun ji da shi sai Allah ya dakar da shi mutum ne wani yanzu an rage akwai wanda yake har miliyan biyu ya bayar na visa visa ce ta biyu ko har yanzu ya ya bayar har yanzu bai samu ba Allah haka wani ya ce sai kanan ne yake ya yake har yanzu bai samu miliyan biyu ya bayar abin da rubula da mutane to yanzu miliyan biyu ya ya ba da yake har yanzu bai samu ba to shine wanda Allah ya yi ya dakar da umara an yake nima fursatar sala ya ribaci fursa dama ya ribaci dama sallah fil haram al masjid a harfar haramin makka ya annabi nabi ya sallallahu alaihi wasallam yaqul domin annabi yana cewa salatu fi masjidi sallah a masallaci na wanda masallaci masallaci annabi alaihi salatu wasallam afdalu min alfi salatin fi ma siwahu ya fi sallah dubu a wani masallacin in ka sai ka yi raka a dubu a wannan masallacin da masallacin Abuja Anno sannan za ka samu wanda ya yi raka a biyu raka a dubu bari mu je gaba ku ji me yake a gaba sai ce kullal masjid al-haram banda masallaci ne alfarma masallacin Makka kenan wannan masallacin Madina ne raka a dubu وثلاث في المسجد الحرام حرام أفضل من مئة ألف صلاة في ما سواه في كما يفوت الله ركعة دبوتري في كما يصلى النور ركعة دبو ركعة دبوتري sannan za ka yi daidai da wanda ya amaka shi ne abin da nake gaya wa musamman wanda suke tafiya umara ko haji za ga mutane kowa ya fi son zaman madina saboda madina ba hayaniya amma ba ka kana zuwa da ka a kaso kulmi ko da kara za ka ji hayaniya da harguwa irin wannan abubuwan za ka akwai da unguwar da kaje ma za ka ji yadda ka zama jakar kai kayan jakar kai na mata mutu kawai misali ne to saboda haka a nan an fi bada rai a madina mutane ne karimai da ba sa taɓa haba za su ta wucewa da kamar ba tafiya ake kamar ba mutane amma mutanen maka la halarawa suna da zafin rai sannan mutanen mu kowa a sama yake to a nan da za ga ana duk ayyukan umara da hajji a nan ciki to sai ka kai zuciyar ka ne don ba ka za ka bata aikin to bi ka Allah a maka mutane ba sa san wahala an fi a nan ne kawai an tsara su da haji an kaɗe ka ai sai ba abubuwa a waɗe mutanen ka a watsar amma a wajina ba za ka ga irin wannan abubuwan ba to a gurin da aka fi samun lada an fi jarrabawa yawwa kudin da lada ya yawa an fi jera ba mutum shi ka yi hakuri shi ka kai zuciya da nisa to sallah a makaranta a biyu ne ne take da sallah dubu ɗari a wani gurin daban to bar kudi ne zauki ma jiwa hukuma bayan wannan shi za akwai da za ka yi an fi daɗewa a maka idan kana da wayo wai sai mutum ya ce ma wai yanzu ɗalibi harami idan karga in karga sai umarar ka ba za koma ba sai dai ka yi siminti ka tsara sa ta amsa ka sa harami ka koma wani matashi ne yana zuwa karatu sai nake masa yana makin bai dawo sai nake masa dukkan yayi naka nake kai tawabi gaba ɗaya aka hana nake na ɗauka da wabun nan ana yi su amma a daidai kawai cikin harabi ne gurin ka'aba ba za ka shiga ba za ka zo ka kalli bal kai awa biyu kana kallon bal amma ka kasa kewayen awa bayan Allah me ya kai kautu ba ibada ta yi ba kawai ka ibada ka kuma idan za ka yi a cikin ka'aba cikin filin ka'aba minti biyar ka gama ko minti goma sha biyar ka gama dawaki a can fa ne bi minti talatin za ka yi ka sani cewa wanda ya minti sha biyar ana ta rubuta man lada ba daidai yake da wanda ya minti talatin ba kai har sai cika minti talatin ɗin ka kai ma lada ake rubuta ma ne na ka ce to misali ma nake fara misali ai ko ya bawa da yan ba komai ran sai dade sai a je a je awa da nan da za su tun daga minti da ɗaya har zuwa awa ɗaya sai ta yi malaika waje da ne rubuta ba ba sai ka gama dan Allah dan haji bayarwa za ka ga inda ya fi tsawo za ka ji idan dala ne ko cewa iya abin da kai na aiki iya baɗinsa iya abin da za ka samu to abin da kake samu ya fi dala ya bari kuwa ran da bin zo lantar nan daga doki ya sauka daga doki ya sauka a yau da biyan da Allah ya ba shi lafiya bari kuwa Allah ka da lafiya to wannan shi to shi ne mali yake wannan gawa za mu tsaya mali yake fa dole ne ake kaji na kira da waka wala la yake kaji a goma karfi yusahabu ne ake kafa mutlaka an zo a yi kaji da ke ba kai wa bil akhir al awaqil akadu bi ihbar amma a goma karfi an fi karfafa san haka wa zalika hakan ya tabbata ne lima ja an an ibn umar radiyallahu anhu ba saboda abin da ya zo daga Abdullahi da Umar kalin shi kana cikin na jana alasan ya aka ce bil asr al awaqi min ramadan annabi ya yi kitabi a goman karshe na ramadan wala yajibu li kitabu illa fi masjid jama'a ba bi halatta yi kitabi ban ba masallacin juma'a ba amma ya halatta da yi in ba ku a wani a wani masallacin juma'a idan juma'a ba za ta zama zai ta same ka ba yanzu masallacin gobe ya halatta ka jira misali ranar laraba a abuwan ranar asabar ka fito ranar alhamis ko za a sallah ranar alhamis kai zama ka ya ganta in dai juma'a ba za ta same ka ba amma idan juma'a za ta same ka ke tafi inda ake hudu ba domin zama ba juma'a ba ka da uzuri ba ka da wani uzuri to shi ma da yake illa bi masjidi jama'a sai a masallacin juma'a wa in kana bi ilal masajidi salata fa huwa afdal amma in kai da shi masallacin da ne guda uku shi yafi al-masjid al-haram masallacin da al-harama shi ne sallah rasa a dubu sai ka yi rasa a dubu za ka samu wanda ya biyo a can wal masjid an-nabawi amma haram ta salata a dubu ɗari wal masjid an-nabawi rasa a dubu shi kuma wal masjid al-aqsa rasa a ɗari biyar shi kuma haka hadisi ne fakan lahu asrahu Allah ya bude wato addini da ba su ke fara sir Allah ya bude ma sir wa azaba kanata sannan ya daga ne ana rubun wayannan masallatan Allah ya bude ma sir dukan wani irin wayo ne da rajin dabara ne za ka zauna a gida saboda ka gama umara ka rika sallah a gida har da masu yi wa talabijin da wani dalili mutanen mu ba suna yin wannan Allah wa'azi baban hotel din zama a san bin laden yake ko shari a mansur wai daga ne yake bin sallah a talabijin shari mansur har ne ce a sarki malamai ku ne kuke dadewa a can kuka ji kuka ji amma shari mansur har ne ce bin laden har ne ne to a nan gurin wai ita talabijin ta talabijin a kowane da ya wani talabijin na ce to Allah ya zo ke. Alaikun salam. Na. Na. Haka. Hmm. No. Hmm. No. Hmm. a za a kama suna muna ganewa ai eh eh na ba hmm hmm hmm haka hmm ni ma ban da da ai na yadda akwai demarcation su gaba ɗaya da aka yi na harami ba ni da da ni na ba ai ko kan ji misalin da ne ba bin ladan nake bin ladan ya san ni na ba harami ba ko harami ne harami yana magana hududul haram ba wai masallaci ba
ga yi na yadda da ke gini da aka gindaya gini da muka ta gindaya ko hukuma ta gindaya ta ce harami ne to harami ne na yadda da wannan watakila ban gane cewa bin larabcin yana cikin harami ko yana wajen harami to yana cikin harami ba ne mai amma wanda yake unguwarsu kawai zauna don yana maka kowane hoton ne a harami kawai tambayin kenan yanzu tsarin firin lamfuri ne harbi ce hannun ne jiwa darakun ba darakun ba sarkin malamai su tana cikin wudu a ke suna cin bulus gaskiya to amma yauwa masjidin arab annabi sai waye masallacinsa sannan abu na biyu da nake magana abu ya da labudi ni ba yi a sallar su ma ka wuta harin yi da mun sosai ba kawai bi da talabijin ni shi nake magana idan ya za ka ɗauke wuta ne da talabijin ɗin nan ba wuta ne duk ba a ɗauke wa a maka ya za ka yi ya mutum zai bi da talabijin yawwa kawai ka tafi masallaci annabi masallaci na yake ba a gidan bin ladan ba a zalimin jin na rama ta ce kaga yanzu kun kara mun wani ilimi ni da yake shiga cikin da gare ne ni ba sauka ba cewa bin ladan harabi ba saboda tafiya doguwar tafiya ta towa a kafa wani lokacin sai mu hawo mota ma kuma sannan da dabawa ma a ga abin da ake kira jami'i ittisalin sarfi an gane ko sai ta wuya ne akwai zarbul zaman akwai zarbul makan cewa abin da yake cewa jami'i ya zama jami'i sai ya cika sharadi ne na farko lokacin da ake yi da kuma gurin kai kuma ba a gurin kake ba mun yadda cewa a lokacin yanzu su zai take sallah amma kana gurin ba ka gurin so da haka kamata yi inda mutum ya samu kansa kamar yadda ake faɗa a maka to ya daure ya yi ibada yadda Allah zai dawo da shi wata shekara shi ne kawai eh to shi ne malamin ki ga mun amma dai mun sallah ta talabijin a kiyaye a kiyaye gaskiya na an ce a kiyaye kuma ka ce a halatta ta yawwa to malamin yake bari mu kala da wala yasihu da yake kabu na fi masjid jama'a mudiyan sai ma da yake wa azza makanatu wa Allah ya daukaka matsayin waɗannan guraren wa rafa'a rawaku sannan Allah ya daga su duk duniya ba ka da irin waɗannan guraren babu وذلك لفضل هذه المساجد هذه سوى فلل وأن مسلاتك ومضاعفة الأجر دليل الصلاة الأجر والصلاة فيها تسلع تكون بغلان فيها كاري مع آية الغباء sallah a cikin masallatan ai ba me ya buku dadi da farin ciki ka ji wato masallacin da annabi ya ga almajiran sa sallah kai ma kana sallah a gurin ai abin da yake wannan dadi Allah ya dandan mu sai da muka faɗa gobe an ci gaban ba a karatu a nan za mu dora yawwa gobe za mu dora da karatun dan mu kokari mu kammala littafin insha Allah ta'ala muna roƙon Allah ya kai sai da sunan sa ta yawa da kuma da kuka Allah ya riba mana fi duniya da lafiya wurin ba da sunna da ya abu kai aka gama ranar gobe kana to an yi ko ji an tsaro wannan abin ke Allah ya Thank you. yanzu wannan haramin da shari'an guda biyu a lokacin da yake zaune a makka ko a madina amma duba da rashin sanin hikimar da Allah ya mutum ya so ta kai shi wajen wannan guda ta biyu ne karatun mu na yau da malami ya kara zaburarwa kan mahimmancin ciyarwa a cikin wannan ramadan wanda muna sa rai insha Allah wannan masallaci albarka wannan wata zai zama muna za mu zama cikin Allah ya da wanda gwargwado za mu dinga aiki na ciyarwa gwargwadon abin da Allah ya ba mu hali na uku shi ne a cikin da kake ko da ce da kai za ka iya sayan dabino ka wanke dabino ɗaya da ke mai azumi zai zama kuma da sami ladan wannan mai azumin cikin ba na mantawa da wani misali da malam ke yi ba dan ya yi misali ba ba zai mutso min wannan labarin ba Allah ya san da lazima wata ran an zo san ruwa shi ka'idar san za a sha ruwa a gidansa ta azumi da kowa da kowa ke san ruwa da manya da ƙanana da masu aikin gida da masu shara da kowa abin da ya ake akwai wani mutumin da shi ma yaro yana zuwa wurinsa da can sabo ne wata rana ya kawo shi ji ana faɗa falalan duk wanda ya ce da mai azumi yana da irin ladan mai azumi to yana da abin dariya ranar da ya zo an gama komai an yi sallah aka ce to a cikin cin abinci sai ya zauna ya ce an ciwo da shi ya ba ka kuma yi akwarar ka yi ni a je kullum to daga nesa daga ƙauyen mu a ce lada ne ke kawo maka an ce wani jiki ɗaya to wallahi yau ba zan tuba sai ka yi yani yace yanzu ya za ka yi mun haka dan Allah ka tashi ne to wallahi ba zan shiga ba na ja fa aka ce irin ni da ne azumin za a baka kullum a ce ni ina zuka mu alfarma a ce mu ruwan ta abinci a ce ni nake yin alfarma ma yau ce wallahi in je kana son ka wannan sai ka biya yace to wallahi na yadda zan biya dan Allah ka so mu ba ya yanko wasu kuɗi yace abin da za ka bani kenan yace zan baka yace to yanzu sa hannu na yace dauko kaza ka bani aka dauko aka bani sannan yace wannan bai sa ya biki to wanda yake ciyarwa in yi wannan falalar da za ka gane shine sufa aiki da mutanen Saudiya ka dauka musamman in kana Madina kaga mutum ya ɗebo gidansa ƴaƴansa kam ya tura su suna lebo mutane suna makale su yaro ne makale su ko baka yi niyya ba yana cewa wajen babansa za ka sabuwa da karamci da girmama saboda haka yana da cikin ladibar cewa mu dinga gaya mutane kar ka gaskiyar da mutane kake ka da kawai za ka ce ta ko a yi a musu wulakanci ko a ba mutane a ba ne musu bidiyo wannan rashin girmamawa ne rashin san darajar dan adam ne ko baka san ma aikin da kake ba abinda kake da neman yarda Allah wanda Allah ya yarda ka ciyar har ya roƙin ya yarda zai da azumi ko ba da azumi musamman da azumin wallahi alfarma yi maka don su tashin hankali suke ga tashin hankalin su ka zo da kayan kashin fuda kana tsoro tsoron suke kar a kira sallah mutane ba su kewaye abincin za su ci ba sai mutum ya dinga zargin kansu kamar Allah ya rufe ne dole ne mu tuntata mu girmama wanda za mu ciyar da azumi ko ba da azumi ba kuma ko da amincewar wani ma na abu ba shi haƙuri ka lallaba shi shi ke taimakonka da ma ya yarda ya zo da wani ba sai ma ƙauran ladan ba ko ya je kurkumar sai je in yake ci ka dawo waye ya rasa wallahi sai ka rasa karka yi da wani kan ya ci mana a'a lallaba shi zare cin dan ka samu wannan alkhairi ina zuwa Allah ya saka mana da alkhairi Allah ya ƙara dawo mana da wannan alkhairi kuma muna godiya kwarai da ya yadda ya amsa dama mun tattauna da shi cewa in an ga kurewar lokaci a dinga haɗa kwana biyu don a samu wannan littafi ya kammala kafin ramadan saboda alkhairin da suke ciki da wata yawa da zai amfanar da mu gaba daya Allah ta da wani cin alkhairi Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya ba mu imani tabbatacce Allah ya sani mana abin da za mu ci kuma mu siya Allah ya mana ɗan da ruwa Allah ya mana ɗan da kan kai da haɗama duk abin da ba za mu bayar ba ka Allah ya kawo mana ba mu ci abin da kai ba in ka ga mu zuwa ba ka da danki to gari ka danki wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته